أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى يوم الجمعة 14 da watan jumada al'akhira shekara ta 1447 hijiriya wanda ya dace da biyar da watan 12 shekara ta 2025 miladiya insha Allah zan mu ci gaba da karatun littafin mai tarin albarka aljami'u sahi na al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala wannan shine darasi na 199 insha Allah a gulguje ne yau karatun zan mu dauki a sahih al-bukhari ko minti 30 da risala su ma mu sami 'yan mintuna ina bisa kan bulaguro ne don daga nan da mun huta ma ta shane nan ban da bukatar fatara ne a cikin karatu sawa'un karatu ko na jami'a ne ko na halka ne duk dabarar da zan yi a ce na daidaita ba a samu fatara ba ina kokarin yin ta na rana ta yau ma sabkata kenan daga bulaguro ne a gulguje na taho shi yasa muka yi shi a gulguje ba nutsuwa to na yau ma kusan haka nan ne ana gauga in samu abin nan rasuwa ce wajen rasuwa ce kuma na je ana yin karatu a can gurin abin da ya shahi shahin mutuwa da tunatar da mutane kan shi dama ce fursa ce jama'a jingim sun haɗu a musu nasiha madadin a ta hirar banza amina liman ne na can gida mara abdulmalik masallacin wanda muka muka ta yi buɗa to shi ne ya rasu liman to shi ne mun tafi za a yi wa aji cikin masallacin da daddare to kaga in na huta daga nan sai na an yi sa'a an samu mota insha Allah wannan shine darasi da mu tafi cikin kitabul janaiz babi na gomiya tara daidai shine ina ga ko babi na gomiya tara daidai babu kalamul mayyit ala janaza al-imam al-bukhari yace shine go baban da ke bayanin zancen mamaci game da jana'iza hadisi na 380 daidai al'imam ya ce haddasana kutai ba haddasana laisu an sa'id bin abi sa'id an abihi annahu sami'a aba sa'id na khudri ya ji aba sa'id na khudri ya kuli yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace iza wudi'atil janazatu idan aka aza jana'iza fahata malahar rijalu ala anaqihim mazaje suka dauke ta akan wuyansu daga nan sai aka fahimci cewa maza suke daukan gawa banda mata inda cewa fahata malahar rijalu mazaje suka dauke ta akan kenan mafahumin yayi kasance lahu in itibar ana nura da mafahumin fa in kana tsalihatan isalihatan idan ta kasance ta gari ce gawa ce ta gari kala sai ta ce kaddimuni kaddimuni ku gabatar da ni ku gabatar da ni ma'ana ai gaugawa a kai wa in kana gaira saliha in ta kasance ba ta gari ba ce kala sai ta ce wannan duka yana daga cikin usulubin balaga kiyaye halshe game da faɗa sharri kaga can aka ce in kana saliha nan gurin madadin a ce in ta kasance ta sharri ce ko fasika sai aka ce gaira saliha kenan aka san dai a akasin ma dai lafazin salihakin shi aka furta a baki ba sharri ba kana sai take cewa ya wailaha ya kai canta kaga nan gurin da ta ya wailaya ya kai cona amma sharri ne mai magana ba zai nasaba ma kanshi shi ba sai ce ya wailaha sai ta ce ya kai canta tunda ana magana gawa ita ce take hada da bakinta aina tazhabuna biha ina za ku da ita madadin ta ce aina tazhabuna bi to shi mai hada abin ba zai nasa ba makan shi sharri bai ce aina ta zahabu na bi amma a can a alheri sai a hada ya ce ya sama usautu ha kullu shai ya ce duk wanda ke komi yana jin sautin ta illal insan sai dan adam walau sami a halar insan da ce dan adam ya ji ta lasa ikada ya suma da shi jinsin dan uwan shi ne zai ji ana ma azaba ana ma musiba amma dabba in ta ji ma ita ba abin da ya sha mata kai ita ci gaba da cin ciyawa ta ba ruwanta da shi al-imam ibn hajar rahimahullahu ta'ala al-hafiz yake cewa wa qad taqaddama al-kalamu alayhi qablahu bid'an wa salasina baban babi 30 da wani abu can da suka wuce yace wannan hadisin ya an karanta shi mun yi magana shi wa tarjama lahu can baya bukhari ya mushi babe qaulul mayitu huwa alal janaza qaddimuni wadan mamaci yana bisa ga makara da yake cewa ku gabatar da ni ibnu rushayd yake cewa al hikima fi hadha tikrar takrif hikimar da ta sa wajen wannan maimaikin kaga yanzu mu da yake kwakwalayen mu na zamanin nan cike suke da hayaniya da rikici wani in ba an haɗe bai tuna ma an wuce wannan hadisin nafsin hitan baya kuma cewa an mushi babi akan kaza da wuya mutum zai tuna amma su da suke huffazi ne mun gani yadda ake hardace qur'ani yadda maka maka maharanta qur'ani suke ma qur'ani sanin ciki da bai ko harafi aka ƙara suna abun ga suna tilawata ko harafi wani zai zamana yana tilawa bukhari in harafi ya kara wani zai mishi gyara yadda ake ma qur'ani haka suke ma kutubu sitta to shi yasa akan akan idan shi yake akan kwakwalo shi yake duk wani dan motsi ya san cewa wannan abin an kara shi ko an rage anna tarjama al-ula yace tarjama wacce ta farko munasaba li tarjama allati qablaha ta dace da tarjama da take gabatar babu sir'ati bil janaza listimal al-hadith ala bayan mujibul isra cewa ayi gaugawa daga jana'iza a can wancan lokacin da bukhari ya kulla ma'ana sababin da ya sa ya mana baban da ke cewa babu sur'ati bil janaza baban gaugawa da jana'iza to bayan wannan baban ne sai ya kawo kuma cewa babu qaulul mayit menene yasa kenan me yasa ake so ayi gaugawa da jana'iza gashi sai ya kulla cewa saboda mamacin kanshi yana cewa ayi gauga a kai shi shine hikimar yin baban a can gurin yace kazalika hazi tarjama ita ma wannan tarjama ta dace da abin da ke gabaninta kamar yana so ya bayyana mana cewa ibtida'ul ardu harawa bujurar wadda ake ya kuni yan inda ma yakuni yana kasancewa inda hamlul janaza lokacin da aka dau jana'iza kamar nan anan ma duk baban da zai kulla wa yana da alaka da na gabanin shi a jere suke tun daga farkon littafin har zuwa karshen shi kamar yadda munasabat na ayoyi surorin qur'ani tun daga fatiha har zuwa suratul mirjin wan nas da kwai hikima an kabbi surorin yadda dalilin da yasa daga wannan sura sai wannan da duba da abin da ta kumsa ne da kuma zancen da ta kumsa da kana sauya tartibin zai zama na abin ya zama rakata to amma yanzu nan gurin shi ma bukhari kaga nan ya ce babul mayyit yu'radu alaihi maqaduhu bil gadati wal ashi baban da ke bayanin mamaci ana bujuro mishi masaukin shi sahe da yamma to daga ina ne ake fara bujuro mishi masaukin nashi shine tun yana bisa tun yana bisa makara tun yana bisa makara ya ga masabkin shi ya yana ce ai gaugawa da shi yace inna ma taqulu ya fata qulu ma taqul daga nan ne ya ga abin da ke faruwa a gare shi shi yasa yake fadar wannan abin da ya fada kenan wannan shine sababin da yasa bukhari Allah mishi rahama kenan ga an babu wannan wajahin sai mutum ya ga cewa can baya an irin wannan baba kuma gashi an zo an maimaita shi kamar yadda a Qur'ani kana samun irin wannan wanda bai san hikima ba sai ga ana ta maimaita fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban fa bi ayyi ala ana ta maimaitawa me dalilin tikrari a balagan aka maka bayani ka gane me yasa hikimar da ta sa Allah yake maimaita kai da kanka ka san lalle ba tikrari bane ya dace daya in aka hudda zaka ga bai abin zancen ya zama ba daidai ba ba tikrari bane tikrari in ya zama na dan hashau ne dan tadawi ba ba fa'ida zai zama na ce bai da ma'ana الإمام ابن حجر يكي الحافظ ابن الملك يكي وقد جاءت آثار تدل على معرفته من يحملها yace hadisai sun zo da maganganun magabata da suke nuni wanda suke bayyana cewa mamaci ya san ma wanda suke dauke da shi da ma wanda suke sa shi kabari da ma wanda suke mishi wanka dabari ya hudo daga hadisin abi sa'id marfu'i daga mujahid yake ce azamatal mayitu idan mamaci ya mutu fa malakun qabidun nafsuhum mala'ikan da ya dauki ran shi fa ma min shay'in babu wani abu illa huwa yarahu inda gasili sai ya kasance yana gani lokacin da ake yin shi wajen wanke shi lokacin da ake mishi wanka ku wanke can a zuba ruwa a yi kaza duka kan irin shi wa inda hamlihi da wajen daukan shi suwa suka dauki gawa suwa suka kama di ya sani wa hatta yasilu ila qabri har a kai shi zuwa ga kabarin shi sai dai sani ne wanda na rayuwar shi ta barzakh ce ba irin rayuwa ta taku hukukun gane wanda suke tare da shi wa inna ma tarjama lahu bukhari bi kalam al-mayyit alaiha wa zakara hadithan yadullu ala al-janaza al-mayyit annahu min aimati al-lughal arifina biha fa innaha bil fatahi anan gurin abin da yasa bukhari Allah mashi rahama ce babu kalam al-mayyit ala al-janaza buzancan mamaci akan jana'iza kuma sai kawo hadisin cewa iza wude atul janazatu aka kawo jana'iza aka dora kaga cewa kalamul mayyit nan kuma cewa aka iza wada atul janazatu ba a ce iza wude al mayyit ba don ya fassara maka aljanazatu kin almayyitu ake nihi kakka yi tunanin makara ake nihi ita ce za ta rika wannan zancen kenan almayyitu shine aljanaza saboda me yasa ibn malaki ne ce al-imam al-bukhari a lugha ma imam ne ya kai martaba ta imam min aimatul lugha al-arifina fa innaha bil fatahi al-mayyit dan an yi fatahi wasali sama al-janaza sai zama na mamacin ake nihi kenan iza wudi'atul janazatu in an dora mamaci aljanaza mamaci aljinaza kuma bil kasri as-sarir shine gadan gadan gawa ga makara an ce aljinaza ya zama makara an ce aljanaza ya zama mamacin kanshi kenan nan ba gadan makara ba ake ni dan ba shi yake magana ba iza wudi'atul janazatu kenan duk wanda ya wajen karanta ya ce iza wudi'atul janazatu ya cakuda abin kenan yana nihin cewa makara ce za ta rika faɗin wannan magana ba mamaci ba shi yasa dai fassara maka yace babu kalamul mayyit baban da ke bayanin kuma yana da irin wannan a cikin sahih bukhari wata gaba ta cikin hadisi sai fassara maka ita a cikin wannan a cikin kulla babi tun kulla babi ya fassara maka abu kenan sai ka fahimci abin da hadisin abin da yake ni tafsiri ne da ishara fassara hadisi ne da ishara kamar ya bude baki ya ce maka janaza da ake nufi a nan gurin da wasali sama ake yin shi kuma mamacin ake nufi ba gawa ba ba wannan ba makarar ba afuwan sai babu na gomiya tara da ɗaya al-imam al-bukhari ce babu ma kila fi auladul muslimina babu cikin bayanin da aka yi kan ɗiyan musulmai meye makomarsu wa qala abu huraira abu huraira yake cewa radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam man mata lahu salatatun min al-waladi duk wanda ɗiya uku suka mutun mishi lam ya bulgulhinsa ba su kai balaga ba kana lahu hijaban minan nari za su kasance mishi hijabi shamaki daga wuta au da khala aljanna ko kuma annabi ce zai shiga aljanna kenan duka dai ma'anar ɗaya ce al-imamu nawawi yake cewa ajma'a man yu'tar da bihi saboda al-imamu nawawi Allah mishi rahama abinda galibi da masaniyar ba kowa ya sani ba yana da al-khulasa sharhin sahih bukhari yana da sharhin sahih muslim a sharin sahihi muslim shi ya kalli na magabata na su al-imam al-qurtubi da na su al-imam qadi iyad da sauransu da sai al-imam al-maziri duka ya gama al-imam al-nawawi ya hada su yayi sharhin sahihi muslim wanda yanzu duk shine jagora a cikin sharhi na sahihi muslim in kana so ka samu tataccen sharhi ingantacce babu kamar na al-imam an-nawawi ala muslim to ya fara ma bukhari irin wannan Allah mashi rahama ya rasu bai yi da sashi ba shi yasa bai ma shahara ba bai yi nisa bayan rasu to a nan shi yasa ibn al-hajar yana nakal daga magana shi cikin wancan al-khulasa wa qala nawawi nawawi yake cewa ajma'a man yu'tar da bihi min ulama'il muslimina duk wanda ake lissahi da su daga cikin malaman musulmi sun yi ijma'i ma'ana wanda aka dauka su a musulmi saboda kakka yi tunanin wani dan shi'a ya saba ka ce ai babu ijma'i ko wani dan khawarij ya saba ka ce babu ijma'i ba su ba yace ala anna man mata cewa wanda ya mutu min atfalil muslimi daga cikin ɗiyan musulmai yara ƙanana na musulmai fa huwa min ahlil janna da aljanna ne yara wasu sai suka yi tawakkufi cikin magabata saboda hadisin Aisha yana nin hadisin da muslim ya hudu wanda yake cewa tufiya sabiyun wani yaro ya rasu daga cikin mutanen Madina sai aka ce duba lahu aljanna ta yi maraba da shi bai taba aikata alsharri ba bai ma ganshi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ko dai ku haɗu ki haɗu wata magana ya Aisha ba wannan ba ki sani Allah ya halicci wuta ya halicci masu ita ‘yan cikinta tun kahin a aihe su Allah ya halicci aljanna ya aihe ‘yan cikinta tun kahin a aihe su idan kaga wannan yake nuna cewa kada a yanke cewa yaro ma jinjiri na musulmi cewa aljanna yake wannan shi ya hana wasu ka tahi akan cewa ne wal jawabu anhu jawabi a nan gurin amsar da za a bada kaga wannan kyarare yana nuna cewa ka a ce yaro ya mutu a ce dan aljanna ne to ya ce a musa da za a bada mai yiwa a nan annabi ya hana ta sallam yana nihin cewa ki bar yanke ma mutum aljanna ba tare da dalili yankakke ba ba wai cewa su ba an aljanna amma a ayyana wani ka ce madallawa ne ya mutu he aljanna kaki wannan ko da yaro ne ya ce ko kabla an yi ulama anna atfalu sun fil janna ko kuma wasu suka ce annabi ya hana ta ne kahin a sanar da shi cewa yaran musulmai an aljanna ne dan ai sai an mushi wahayi yake sanin abin kuma ya sanar da al'umma ƙurɗubi yake cewa na faɗi khilafi zalika wasu sun kore saɓani cikin wannan kamar yana cewa atlaqal ijma fi zalika ijma'i ne akan wannan yana nihin cewa man yi utar da bihi wanda ake lissahi da su maziri yake cewa al khilafu fi ghayr auladil anbiya duk saɓanin ko akwai ɗan ƙaramin saɓanin ma ba cikin banda ɗiyan annabawa su babu zancen shakku akan saɓani cikin ɗiyansu ya ce mai yiwa bukhari yana sayo mana nuni zuwa ga wani hanyar da ya zo cikin hanyar hadisin na abi huraira wanda ya fara da shi cikin shi ƙarara an bayyana cewa ɗiyan aljanna ɗiyan yaran musulmi jinjiransu cikin aljanna suke tare da ma'aifansu kamar yadda ya zo marfu'i innal muslimina wa auladuhum fil janna musulmai da ɗiyansu cikin aljanna suke wa innal mushrikina wa auladuhum fil nar mushrikai da ɗiyansu su ma wuta suke wallazina amanu wa taba'atum zuriyatun ka gani wanda suka yi imani zuriyarsu suka bi su da imani yace wannan shine mafi ingancin abin da za a fassara ayar da shi kuma ibnu abbas haka ya tabbatar babu ma shakku yace magana ce mai wannan sabani mai yawa hadisi na 1381 al-imam yake cewa haddathana yaqub ibn ibrahim haddathana ibn ulayya haddathana abdul aziz ibn suhaib an anas ibn malik qala yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma minan nasi musulmin babu wani mutum daga cikin musulmi ya mutu lahu salasatun min alwaladi mun karanta hadisin ku a cikin ta'aliki ne na wannan na abu huraira ya ce ɗaɗɗiya guda uku zasu rasu mashi da mabulgulinsa wanda ba su kai balaga ba illa adkhalahu Allahu aljanna sai Allah ya shigar da shi aljanna bi fadl rahmatihi iya saboda tausayin su da yake tausayin yaran wannan da yake hadisi na 1382 al-imam yake ce haddasana abul walid haddasana shu'ba ma'ana saboda jin zahir rubuwa da diyan nan nashi da yake he a mashi wannan sakamakon an adi ibn sabit annahu sami al-bara ibn azib radiyallahu anhu kala yake cewa lamma tufiya ibrahim alaihi salam yayin da ibrahim dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu alaihi salam kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lahu murdi'an fil janna yana da mai shayar da shi a cikin gidan aljanna ibn ti ne yake cewa imra'a murdi'un bilaha mislu ha'il ibn ti ne yake cewa Allah mashi rahama madadin a ce murdi'atun saboda mai shayar duk wani abin da ya kasance mace kadai take yi banda namiji ba sai an sayo ta'u ta anis ba an ce ba murdi'atun ko a ce ha'idatun tunda namiji bai haila kuma bai shayarwa hamilun ba an ce hamilatun ba inda tabar da namiji bai ɗaukan ciki kenan duk abin da ya zama na mace kaɗai take ba bukata sai an sa mishi ta'ud ta'anij dan ana sa ta ne saboda bambancewa duk wanda aka ji ma an ce murdi an ya tambaya ce namiji ko mace sai dai in bai da hankali ko an ce hamilun ya tambaya namiji ko mace ba abu wanda zai tambaya wannan kenan kawai an san mace ce kaɗai take yace amma kuma nan gurin audu a fahiyar murdi'atun ana iya kawowa kuma a ce mai shayarwa a sa ta'ut ta'anis din izagu ne min fi'ili idan an gina shi akan fi'ili in an gina shi akan fi'ili cewa a matsayin ita ce fi'ili to kuma a nan gurin sai a abin nan kin shi sai a kawo shi da ta'ut ta'anis Allah madaukin sarki yake cewa wa qad arda'at fahiyar murdi'a za buniya min alfi'il qala Allah ta'ala tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at kaga nan gurin da wani sai ya raddi ya ce gashi can Allah ya samu da ta'u ta'anis to nan gurin buniya min alfi'il ne an ciro shi ne daga fi'ili sai aka sa mushi wannan in ba wai dan bambancewa tsakanin namiji da mace ba ne yawa nan gurin da yake ce a salatu da dakhilatun fi hazil kasara saboda ibnu muraqi ne ce saboda guda uku lissahi uku ita ce maharin yawa maharin jam'i ita ce uku wa qad yusabunu fa yakunu fi imanihim min alqawa ma yusiru ma yusbiru lil musiba ana ba ma mutun lada daidai gwargwadon imanin shi saboda karhin da yayi da musiba tan mushi wala yusbiru litirdadiha alai ba za a shi lada ba akan komawar wata falizalika asara min takarat alil musib sabruhu aula bi jazir saw shi yasa duk wanda musiba ta maimaitu ta maimaitu shi ya cancanta a bashi gwaggwaban lada dako yana daga cikin mafi girman abin da Allah ya ba dan adam Allah yarda an yi fidihi bi nafsihi Allah ya yarda cewa ka hansar da kanka gami da danka haza huwa al-ma'hud al-nas wal baha'i wannan shine abin da aka saba ga mutane har dabbobi ko tsuntsuwa ko dabba hai ka kashe ta akan danta kenan ya yarda ya hansa da to wanda har ya zama har dan adam kin ma wanda har ya zama haka ne kana iya ba da ranka a madadin shi kuma Allah ya amshe daya ya amshe biyu ya amshe har uku kai yi hakuri to wannan sai zama da sakamakon ka shine aljanna qala Allah yake cewa la annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yamutu ahadun min almuslimin salatu min alwadi fa ya hata sibuhum nan an sanya sharaɗi sai in ya nemi ladan su wajen Allah da ya yi haƙuri ya san cewa Allah ya ƙadarta kuma ya nemi ladan wajen Allah galibin rayuwar musulmi dai haka ce matukar mutum an mishi mutuwa ba ya yi kashin haƙuri bai ganin Allah bai kyauta mishi ba ba an mishi daidai ba zai haƙuri ya juriya ya tabbatar da cewa Allah haka ya kadarta ya ce illa kanu lahu junnatun minan nar sai sun kasance mishi garkuwa ne daga daga wuta wanda malik haka ya rauto shi a cikin muwadda rahimahullahu ta'ala hisba shine kai hakuri ga abin da ya same ka kuma ka mika wuya ga kadara Allah inji ibn al-mulakin idan ya kasance ranka kuma har ya ji daɗi da abin da ya same ka na jimri to wannan shine zai samu ƙarshen lada ƙarshen lada wanda zai kasance mutum ya samu waƙar ja annahu laysa min al'am bai bulgu mablagur rida wannan imani namu na gama gari shine kai hakuri ka nemi ladan abin amma imani na magabata wanda imanin su ya kai daraja ta kololuwa su yarda ma suke sun ji daɗi ma da wannan wangakin mun karanta wanda barana ana suna abin ga dan shi yar rasu kawai leƙa ya ce musu ku je ku binne shi mu muna cikin karatu aka je aka binne kuma shi ya ci gaba da karatu ko akan bai ka ba me yasa su sun yarda da cewa abin da Allah ya kawo shine daidai ko mun rungume shi da ƙarfi har a cikin gangar jikinsu wani abu zai faru na muni na abin nan amma su yi murna su ce madalla wannan alheri ne a gare mu har zuciya har waje wani ya kasance wajen shekara nawa ido ɗaya gare shi amma matar shi ma sama da shekara arba'in ba ta sani ba idan shi ya yi ciwo har ya zagwanye bai gani guda ɗaya ba ta sani ba ganin shi in wani ya sani kai kukan Allah ne me yasa duka wannan yarda ce da kadara Allah abinda Allah ya so sun yarda da shi ba su wannan ko a zuciya ba su nuna kin abin na uku wannan karhin imani ne hadisin Anas yana nuni akan cewa kyarara yaran musulmai cikin aljanna suke la yajuzu an yarhamullahu al-aba min ajli zalika bi marhum laysa bi marhum Allah madaukin sarki ba zai kasance ba yana umarni da ayi tausayi kuma ya kima bawa da mu'amala ta tausayi shi yasa dan annabi masu aka ce inna lahu murdi'an fil janna yana da mai shayar da shi cikin aljanna akan wannan jumhurin malamai suka tayi akan cewa yaran musulmai dukkan su a cikin aljanna suke shi yasa ya ce man yu utadbi yace illa mujabbira su sai mujabbira wanda suna ganin fa innahum indahum fil mashi'a su a ganin su jinjire ma cikin mashi'a Allah suke qaulun majurun marru'un bi ijma'ul hujja amma magana ce da an kaurace mata an yi banza da ita da ijma'in malamai hujja ne duk malamai sun tafi banda mujabbira da su suna ganin cewa kawai dan adam shi ke jayo ma kan shi ba Allah ba ne zikirar da tambiya alhamihi wa galadihi an haɗu ne saboda kuskuren su bukhari ya kulla wannan akan baban yaran musulmai bai ambaci hadisi ba cikin su an ba da amsa nan ce azharihim al-aba bihim fal abna'u aula idan an tosaya ma uwayen ka gana ai ce mana yayi idan mun nura diyan musulmai amma kuma nan ai zancen uwayen aka yi cewa uwayen su su shiga aljanna to abin da yake so nuna maka idan uwayen su da sun yi zunubi sun yi saban Allah aka sa su aljanna dalilin mutuwa diyan to diyan min babu aula hadisin Ibrahim yana ardin shi zahiri da cikin tabwibi shi karara ya ambaci ma abu na'am hazal kwaice wannan magana ibnu abdul bar yake cewa jama'a da dama daga cikin malaman fiqhu da hadisi sun taya akan hukufi akan ɗiyan musulmai ko kuma ɗiyan mushrikai cewa aljanna suke ko wuta cikin su wanda suka ce kawai ayi tawakkufi ka a ce komi akwai Hammad ibn Zaid da Hammad ibn Salma da Ibn Mubarak da Isaq ibn Rahuya da wasun su yana kama da abin da Malik ya rubuta cikin muwaddakin shi cikin baban kadara ya gangaro da hadisai da dama akan wannan ɗaliban malik yan mazhaban malikiya da yawa suka tafi cewa tawakkufi za a yi malik dai bai da nasi ko ɗaya akan cikin ɗaliban shi mutanen shi na ƙarshe da suka zo sun tafi akan cewa yan aljanna ne ɗaliban malik kahurai kuma na kahurai su suke ƙarƙashin mashi a ɗiyan kahurai amma wannan duka shi malik bai da nasi na fatawar shi cewa ga makomasu ga abin nan kinsu yana da hakanan in babu nasi babu yana tawakkufi bai cewa komi ba an ji fatawashi ba kai ibrahim dan annaba alaihi salatu wasalam ko eh madadin diyan shi madadin a ce radiyallahu anhu ya a ce mishi alaihi salam ƙa'ida ce ta malamai madadin ɗa ne na annabin Allah alaihi salatu wassalam ba an ce radiyallahu anhu don martaba shi ta wuce ta sahabi me ya samu abin da Allah ya kadarta duk diya mazan suke rasuwa saboda in sun rayu ba wata karramawa da za a mishi sama da kasu kasance annabawa ba an bar a matsayin sahabbai ba to tun suna ƙanana sai Allah ya amshi ransu mazan mace kuma dama bata annabta sai Allah ya kadarta rayuwarsu ta miƙe to shi yasa in an ambace shi a ce saboda martaba shi ta wuce ta wannan ta wuce ta sahabi a ce radiyallahu anhu ya ce alaihi salam ma qila fi auladil mushrikina babe na gaba al-imam al-bukhari yake cewa babu ma qila fi auladil mushrikina abinda aka faɗa cikin ɗiyan mushrikai mun ga na musulmai sai na mushrikai yace al-imam rahimahullahu ta'ala haddathana hibban akhbarana abdullahi akhbarana shu'ba an abi bishr an sa'id ibn jubair an ibn abbas radiyallahu anhu kala yake cewa su ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam auladul mushrikin an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gami da diyan mushrikai fa kala sai ce Allahu id khalaqahum a'lamu bima kanu amilina Allah lokacin da ya halice su shine mafi sanin abin da zasu aikata hadi kenan nan ya bai ce bauta ko aljanna hadisi na gaba na 1384 al-imam ce haddasa abul yaman akhbarana shu'aib an az-zuhri قال أخبرني أبا بن يزيد الليثي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن زرار المشركين أن تنبئ النبي صلى الله عليه وسلم جميد زرية مشركي زراري جمع زرية معنى ديم مشركي شين زرية فقال سيتي الله أعلم بما كانوا آملين ألا نما في سن أبن سكي أي كتاوة حديثي نقبا الإمام حدثنا آدم حدثنا ابن أبي الزئب عن الزهري يتي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن an abi huraira radiyallahu anhu daga abi huraira Allah rada shi yake cewa annabi sallallahu alaihi yake cewa kullu mauludun yuladu alal fitra duk wani abun aihuwa ana aihuwa shi ne akan fitra lahiyayya fa abuwahu yuhawidanihi uwayen shi ne suke maida shi ba yahudi aw nasrani ko su maida shi ba najusi aw su majasani ko su majusantar da shi me ake nihi da fitra Aha. suna fassara shi wa alfidara a kan tsarki a kan a cikin hadisin kyarar duk sabanin fassarar da ake amma abin da ya zo gaba ya bayyana mana ai abin da ake ne an ce su yahudantar da shi ko su musuluntar da shi ko su maida shi ba majusi kenan fitara gin sai ya nuna me ake nihi shine musulunci kamar silil bahima yace kamar misalin dabba tun tajil bahima zata aiho dabba ya ce hal tara fi hajar a shin kuna ga cirewa tare da ita a aihota da cirarren kafa ko cirarra za a haihota ne da halitta ta lahiyayya nan alhadisul akhir salafa qariban hadisin na karshe ya gudana a nan baya kaɗan malamai sun yi saɓani gami da ɗiyan mushrikai nan ne inda ake maganganun masu yawa maganganu da kuma masu yawa akan ɗiyan mushrikai su ɗiyan musulmai ga abin da aka ce can li'annahum uridu yace ala aqwal ahaduha ɗaya daga ciki annahum min ahlil janna cewa haddiyan mushrikai dan aljanna ne dayin aljanna ne wannan kaunuhum fil janna magana ce ta wasu diyawa daga cikin malaman tafsiri da malaman fiqhu da malaman ilmul kalam da sufiya kuma shine zabin ibnu hazm az-zahiri li'annahum wulidu ala al-fitra dan gashi an ce an halice su akan musulunci kuma sun mutu akan haka bisu kahurta ba kala ta'ala Allah yake cewa kuma inna Allah la yuzlimu misqala zarra Allah bai zalunci daidai da kwayar zarra wa ma'ana ma'ana cewa Allah ne mafi sanin abin da suke aikatawa ga wannan masu fahimta cewa Allah ya san cewa ba su aikata komi ba kuma la yarji'una fi waqtin ya'maluna fihi wanda ba kuma abin da zasu ba su komawa su aikata wani aiki daban wannan shine ita ce magana abin zabi huwal muqtar yace ita ce magana abin zabi kenan wannan shi ba ke nuna ita ya zaba rahimahullah ta biyu annahum khadamatu ahli aljanna cewa su masu hidima ne a aljanna suke amma bare ne na yan aljanna hidima suke ga yan aljanna kenan kamar yara wildan da Allah yake ta ambata cikin aljanna wildanun mukhalladun so su kasance suna daga ciki ko hidima ce aka samu babu abin nema sama da haka su da basu aikata komai ba a gara ɓata abin ya zo musu salisu ha na uku ba hidima ba ce irin ta kaskanci kawai ta jin daɗi ce annahum min ahalin nar wasu ka ta cewa yan wuta ne saboda hadisin zarari a rarzu sabu fi shannil gara yake cewa kun min aba tare da uwayensa suke kaga nan kyarare ce tare da uwayensu suke uwayensu ko an san yan wuta ne amsa shi shine cewa wannan lamarin duniya ake magana in usibu fitabiyiti wal igara in an same su a wajen kai hari in an kai hari ba za a ware su ba a ce ɗiyan ai mun san cewa haramun ne a jihadi a kashe yara da mata amma in hari aka kai suna cikin gari wannan ba an ce ba mu tsaya har mu ware ɗiyan mu abin nan yana ne humma a abahim wajen hukuncin jihadi in an kai hari la qawa da fihim waladiya ko ma'ana shi babu sakamako babu diya ga wanda ya kashe su annabi sallallahu ya hana gami da kashe mata da yara a cikin jihadi wannan kenan shine magana ta biyu uku wanda suka ce yan wuta ne su ma yaran na kafurai rabi'u na hudu inna allaha yab'asuhum wa mata fil fatara cewa Allah zai tada su da ma wanda suka mutu a cikin fatara mutanen jahiliya kenan wanda ba aiko musu manzanni ba da summul hukum da kurame da bebaye da makaukata to ajjaja lahum nar a kunna musu wuta sai a aiko musu dan aike a ce ku je Allah ya ce ku hada can a gobe kiyama gaban taro duk wanda Allah ya san cewa da Allah ya bashi hankali a duniya zai mishi biyayya sai ya shige ta kuma ba zata cutar da shi ba sai ya shiga aljanna shi ce sai ta wuce ta zama aljanna wanda Allah ya san koda an ba shi hankali ya a nan duniyar da zai shige ta ba sai ya kiya su ce kawai ban mu shiga wuta ga nan muna gani zan mu shiga sai sun kiya ibnu battal ya ce wannan magana bata inganta ba saboda hadisan da suka zo kan wannan mas'ala hujja ba za ta yi tsaye da su ba lahira ba gidan aiki ba ce ba gidan sakamako ce su ya zama na musulmai a ce irin wannan kai ka zo duniya ba sallah da azumi aka jarraba ka ba irin wannan jarraba ba in aka masu irin wannan jarraba ta ga wuta ku hada in sun ki hada a ce kawai yan wuta ne wannan zai zama na ba a musu adalci ba ba dan adam in zai ikidami ya hada abin da yake cutarwa Dawudi yake cewa Allah mashi rahama mai sharhi wa haza la yasihu fil aqal wal itibar yace babu wannan bai inganci ga duk wani mai hankali da abin nura dan Allah ya ce ma kana lin nabi bai kamata ga annabi ba da wanda suka yi imani an yi astaghfiru lil mushrikin sai ne mu gafara ga mushrikai Allah ya sanya su suna daga cikin 'yan wutar jahima da a ce lahum maudu an yurja lahum fihi akwai wani gurin da ake kyautata musu zato da ba za a hana nema musu gafara ba annaba an hana shi nema musu gafara kenan da haka ne a lahira za a musu jarrabawa wannan to suna kalkashin tawakkufi ba a sanya suke cike ba an ce ba an hana nema musu gafara wannan istidlali ba hujja bane ibnu tin yake cewa ai an hana gafara ne ga abdullahi ibn ubay da wanda suke kwatankwacin shi na biyar shine alwaqafu fi amrin mutum ya rihe bakin shi cikin sha'anin su kamar yadda annabi ya faɗa kawai ka ce Allah ne masani baka san meye makomarsu ba ibn battal ya ce gami da mafi yawancin malamai sun ce suna kalkashin mashi'a inda Allah ta illa ashabal yamin sai mutane na abota dama annahum lumu sune mummunai wasu ka ce sune mala'iku eh wasu rattabar ulama hazil ahadis sul arba'a malamai sun jera wannan hadisai guda hudu ta yadda ba za a samu sabani ba suka ce asulu ha hadisu ta'jiz asalin su hadisin da za a kunna wa a kunna ma wuta wanda ya shige ta to yana cikin yan hidima aljanna kuma Allah ya san me zai aikata da ya aikata da ya bar shi ya rayu ya kai lokacin takalifi wa illam yadkhul ha kana min na in bai shige ta ba yana cikin wuta hadisin aka shine min ma aba suna tare da uwayensu fattabi wannan hadisan sai su haɗu kansu ga baki ɗaya zama hatu shekh yake cewa iza mata gairul mukallafa bayan lalil kafirin fa hukumu hukum fi ahkamin duniya idan a nan gurin yace idan wani wanda ba mukallafi ba ya mutu eh tsakanin ma'aiwa kahurai guda biyu hukuncin shi hukuncin ne cikin hukuncin duniya dan kahurai ne ya mutu ko mun same shi ba zan mu mishi wanka ba zan mu mishi sallah ba ba za a yi sallah ba za a binne shi cikin makabarta ta musulmai ce amma a lahira sha'anin shi wajen Allah yake ba za a yi ba cewa hukuncin ai wuta za shi ko makamanci wannan kamar yadda aka gani ibnu battal yake cewa Allah ne mafi sani abinda suke aikatawa ma'ana shi shine ilamu wa annahu min ahli aljanna cewa su yan aljanna ne na biyu kuma cewa ana nihin da sun rayu sun kai inda za su balaga amma shi za a san makomarsa amma yanzu da basu kai gurin balaga ba suna cikin rahama Allah wanda duk wanda bai da zunubi yana samunta na uku suka ce ma'anar shi yana fassara wa iza khazara buka min bani adam Allah da ya ɗauki wancan alkawali suka shaida cewa kowa ya shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah sun yi ikrari am wanda da na musulmai da na kahurai duk sun shiga ciki to duk wanda ya mutu kahin ya balaga da wancan alkawalin da ya yi ya ce ya shaida ai kowa ne aka yi ittifaki ce alamu zar kowa ya ce ya yarda da Allah to su sun taho ba su kai lokacin da za su musanta ba kenan a bar su da ikirarin su wancan na farko ba an ce musu ba ai an tada shi wa tada musu shi wancan ikirarin da suka yi ba wanda ya tada musu shi balle rahama Allah ba ta yi ba a ce an sa su wuta shi yasa al-Imam Ibn Abdul Barr ina tuna a cikin at-tamhid ya kai shekara tamhili ma fil muwadda min al-ma'ani wal asa wala asanid sharhin abin nan da yayi shi yake da al-istizkar mujallad 30 sharhin muwadda bayan yayi shi kuma yayi na kananan yara at-tamhid mujallad 20 a wata nusa 15 to me 15 kin 20 kin na sabke shi shekara wajen 15 da ta wuce Allah mishi rahama wannan mas'alar ya shinhuda bayani sosai akan ta bayan ya gama dai ya ƙare yake cewa wannan iya bakin abin da zan mushin huda kan na bayani a kanta kuma tana iya kasancewa wani ya kasance ya ga sabanin haka kuma barinsa akan rihe Allah ya kadarta shi ne kalkashin mashi'a don saboda a yi bincike a yi bahasi a wahalar da kwakwalwa a samu lada amma abin da yake nan da shi ne a rihe baki akan sha'aninsu Allah maɗaukin sai annabi sa cikin wani hadisi wanda ibn kasir ma ya kawo cewa makon namu azubin hatta na ba'asa rasula a ƙarƙashin nan mutum ya shimfiɗa karanta tafsirin ayanan dukkan ta a cikin tafsirin ibn kasir zai ga bayani shin hudadde akan ahalul fatara da ɗiyan mushrikai da ɗiyan musulmai ya shin huda bayani komai bai bai ibn kasir a ƙarshe wannan aya ta suratul isra to da yi bayani shi ma ya kawo kamar da ibn albarai kawo cewa la yazalu amru ummati muwatiyan aw muqariban malamai ta kallamu fil wilidan wal qadari lamarin al'umma ta ba zai gushe ba yana daidai yana meke matukar ba su yi sa baki ba cikin sha'anin yara da kuma sha'anin kadar kenan wannan sirri ne na Allah ba ruwanka da ya za a yi da wani ya za a yi da wani kai ka yi iyakan ka ka samu tsira ka ka shagarta ba da binciken bahasin ya za a yi da wani kai aikin ka yana gaban ka ka yi binciken abin da kalkashin shi zaka samu ka bauta ma Allah ka ba binciken wane ya za a yi da shi ba babi na nawa ne da kuma na gomiya tara da da uku na gomiya tara da uku na gomiya tara da eh aha minti nawa ne aka yi ga wannan minti nawa ne da ya kawo ma'ana talatin da bakwai to wannan ya yi ya yi nisa ina ga sai dai mu mu tsaida shi na wancan yana da tsawo tarjamar shi wanzu ta ɗau lokaci ba karatun shi ba nan zan mu takaita insha Allah sati na gaba sai mu tashi babe na gaba abin da muka faɗa daidai Allah ba mu dada kuskure Allah ka gafara shi eh ita wannan a aya an yi saɓani a kanta fidara ita ce dai wannan mamin mauludi Allah wuladu alal fidara nafsin fidarar da ke hadisin nan kawai ita ce musulunci tafsiri mafi kyau ta ce yadda a kowa Allah ya halice shi akan musulunci saboda dalilin wannan da muka ambata cewa da hadisin da shi suke fassara wacce ayan malaman tafsiri wanne